الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadithi. A cikin littafinmu mai albarka littafin al'arba'unan nawawiya, a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin babe na bakwai, wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon babe na hadithi na takwas ko? Na'am. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثامن حديثي نتقص أتكن ون اللتافي من البركة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أمسوكي دق عبد الله دون عمر يردل الله تقال تبتا أغريسو شيد مهيفنسا عمر دان خطاب abdullahi dan umar ya ce hakika ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce umirtu an uqatilan nasa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce an umarce ni da in yaƙi mutane wato allazi amarahu huwa rabbuhu azza wa jalla wanda ya umarce shi da yaƙi mutane shine ubangiji ma'aiki ya ce ubangiji na subhanahu wa ta'ala ya umarce ni da in yaƙi mutane hatta ya shahadu Allah ilaha illallah hadde su shaida ba wani abin bautawa bisa ga cancanta sai Allah wa anna muhammadar rasulullahi haƙiƙa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jakada ne na Allah wa yuqimu salata sannan kuma su tsayar da sallah wato su zo da sallah da farlolinta da sunnoninta da mustahabbanta wa yu'tu zakata su bayar da zakka ga waɗanda suka dace da a ba su zakka fa idza fa'alu zalik ma'aiki alaihi salatu wassalam yace idan mutane suka aikata waɗannan abubuwa suka kaɗe ta Allah tabaraka wa ta'ala da bota ba su yi shirka ba suka tabbatar da cewa hakika ma'aiki alaihi salatu wassalamu jakada ne na Allah musu ba ma shi ba da sauran mutane sannan kuma suka tsayar da sallah suke yin ta kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya karantar da ita sannan kuma suke bayar da zakka idan sun tashi bayar da wannan zakka suna bada ta ne ga waɗanda suka cancanci a basu zakka sannan kuma akan fuskar da ta dace. kamar yadda yana ga mun yi tsawon bayani akan abin da ya shafi raba zakka iri yadda ake raba ta waɗansu daga cikin mawadata raba wadda suke ba wanda ya kamata ba ce suke mun yana ga a cikin hadisin umar ɗan khattab na farko ko yawwara to ma'aiki ya ce idan har suka aikata waɗannan abubuwan guda uku asamu minni dima'ahu wato sun kare jinanayinsu minni daga gare ni ba zan je ba in far musu in zubar musu da jinanayinsu ba wa amwalahum sannan kuma sun kare dukiyoyinsu daga gare ni ba zan kwace dukiyoyinsu ba a matsayin ganima saboda su ma yanzu sun zamanto musulmi illa bi haƙƙin islam wato idan ka ga cewa an zubar da jinanayinsu sai dai saboda haƙƙi na musulunci haƙƙi na musulunci ko shine idan musulmi ya kashe ɗan uwanshi musulmi shi ma za a zubar da jinin shi ne a doka ta musulunci idan mutum wanda yake da aure ya yi zina za a jefe shi ne a doka ta musulunci idan mutum wanda yake musulmi ne ya yi wa musulunci tawaye ya yi murabus ya ce ai shi ya ga cewa musulunci addini ne wanda yake na gidadawa ya fita daga musulunci to shi ma za a kashe shi kamar yadda hadisin abdullahi dan mas'ud ya nuna an gane da kyau haka nan mutumin da ya hana zakka aka yi aka yi da shi ya bada zakka ya ce baya badawa kuma ga shi dukiyar shi an tabbata cewa dukiyar wannan tashi ta cancanci a fitar mata da zakka kuma ba wani mani kawai shi don rowa ce tashi da aka zo aka mai lissafi yana da kwai dukiya ce mai yawa kusan miliyar biyu gare shi da wani abu ya ji ana zancen miliyan 27 zai hudda da sauransu ya ce miliyan 27 ce waɗansu 'yan kasuwar ma da sunansu ya share ba su da wannan kuɗin a ce sai ya fidda wannan kuɗin a cikin dukiyar ya ce wala ba zai yi ba kawai ya je shi dai ya yi lissafi dai ya ba da sadaka amma dai amma wannan kuɗin ya ce ba zai yi ba aka kada a kare a ce wala shi ba zai bada ba kaga mutumin da yake da miliyar biyu a cikin miliyar biyu ka bada miliyan ashirin da bakwai da wani abu yana ga kudin ya kai yana ga a miliyar guda nawa ce za a fidda ashirin da biyar biyar sau dubu nawa za ta kama Hmm? Hmm? miliyan ashirin da biyar ko yana ga a miliyar guda saboda miliyan guda eh Ah? Eh, saboda din a miliyan guda jaka 25 ce za a fidda Mm, a miliyan 25 za a fidda to kuma a miliyar miliyar guda sai a fitar da nawa kenan miliyan 25 kenan yanzu miliyar biyu mutum miliyan 50 zai hudda illa illa man rahimar rabbuka ya ga miliyan 50 tana walkiya ya ce ya fidda ta tayyawa ce kai ce gata malam za mu san da yadda za a yi ko masallaci ne a buku ku ta yi kawai ka zama lokaci alhaji iya lissafi ya ga abin ya yi yawa ka san ɗan adam yana ƙara samun kuɗi ne na ƙara faɗin shi karka yi tunanin cewa mutumin da yake da miliyar biyu ka fi shi san kuɗi wallahi in jika guda za ta fita da gurin shi wannan illa man rahimar buka in ka ga yadda yake kankamo da ita kai wanda ba ka dan kafi hudda ta da daɗi mun gane da kyau to aka mai lissafin mala alhaji miliyan hamsin ta je kan ku zai ce kai ni ba wanda yake mina bashin miliyan hamsin miliyan hamsin kuma nan ni abin na kuma gaba gaba har kun yi bugo ma ku to wannan haƙƙi ne na musulunci dole a fitar da wannan dukiya da a cikin dukiyarsa wa hisabuhum ala Allah ta'ala hisabun su a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala yake wannan ita ce hujjar da Umar dan Khattab Abubakar ya kafa wa Umar dan Khattab lokacin da waɗansu suka yi ridda bayan ma'aiki alayhi salatu wassalam yayi wafati ce wallahi la uqatilanna man farraqa bayna salati waz zakati fa inna zakata haqqul mali wallahi law mana'uni iqalan ولل بخاري في رواية عناقا ولهما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرع صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق حديث أبو هريرة وندينا cikin Bukhari da Muslim sai hadisi na tara an abi hurairata abdurrahman bin sakhr radiyallahu anhu wannan hadisi an amso shi daga abu huraira shine abdurrahman ibn sakhr wato abu huraira sunan shi malamai sun yi sabani akai har wajen saɓani maganganu ɗaiɗai har guda arba'in akan wane suna abu hurera saboda ya shahara da alkuniyarsa ce ma'aiki alaihi salatu wassalamu ne mai wannan alkuniya ta abu hurera saboda ya ga abu hurera mutum ne mai son magi mai son kyanwa to wata rana ya gan shi ya matso kyanwa shi an ce ya abahir kai baban magi to daga shi abin sai ya bi shi sai zama ta sunan shi ma ya bata inda za ka ce abu hurera to yana ga duk 'yan islamiyya za su gane abin da kake nufi amma in ka ce wane ne abdurrahman ibn sakhar cikin sahabban ma'aiki sai ga kowace tana kallon yan uwarta in ma ma ka je wajen maza sai ga kowanne yana kallon soban shi saboda ba haka aka fi saba ce musu ba abu hurera ake cewa abu hurera mun gane da kyau shine Abdulrahman ibn Sakhr wannan shine ashharuwa amma ibn Hajar cikin littafin Taqribu Tahzib ya kawo su da yawa yace an yi sabani sosai akan sunan shi yace naji ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ma nahaitukum anhu fajtanibu dukkan abin da na hane ku hawa kan shi ku nisance shi wannan ma'aiki ya faɗi haka kamar yadda yake cikin sayo musulmi lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya furdanta ibadar hajji akan bayi ya ce ayyuhan nasu kad faradallahu alaikumul hajji fa hujju fa qala rajulun ya rasulallahi a kulla amin fa sakata hatta qala ha thalathan fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت ثم قال دعوني ما تركتكم an gane da kyau ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce ya ku mutane hakika ubangiji subhanahu wa ta'ala ya farbanta ibadar hajji akan ku ku tafi ku yi aikin hajji sai wani mutum cikin sabai na ma'aiki ya rasula kowace shekara sai mun tafi mu yi aikin hajji manzo Allah ya shuru ya kyale shi sai da ya faɗa su uku sai kowace shekara ake nufin mu tafi mu yi aikin hajji manzo Allah ya ce da na ce kowace shekara hoda ta waje ba kuma ba za ku iya ba sai manzo Allah ce da uni ma taraktukum ku shafa min lafiya ku shafa min lafiya matukar da yana kyale ku matukar bin muku bayani ba to ku yi hakuri la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum innama ahlaka man kana qablakum bi kasrat innama ahlaka innama halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim sani dai kadai waɗanda suke kafin ku sun hallaka saboda yawan tambayarsu da kuma sabawarsu ga annabawansu da haka mazala ce ma na haitukum anhu fajtanibu dukkan abin da na hane ku hawa kan shi nace kada ku aikata kaza to ku nisance shi wa ma amartukum bihi abin da na umarce ku kwa da aikata shi fa'tu minhu mastata'tum ku tafi ku aikata shi gwalgwadan ikon ku gwalgwadan yanda kuka sami iko saboda da ni da kai da shi ba lallai ba ne ya zamanto mun samu iko ɗaya wajen aiwatar da ba'a ga Allah subhanahu wa ta'ala wani marar lafiya ne ba zai iya yin sallah a tsaye ba daga ce mai sallah a tsaye ya yi sallah a zaune saboda haka ma yake ga imran ibn husayn salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan wa in lam tastati fa ala janbi to wannan kowa idan yayi a matsayinsa kai da zaka iya yi a tsaye kai a tsaye ka samu lada cike ki shi da ba zai iya yi a tsaye ba sai dai a zaune yayi a zaune ya samu lada cike ki shi da ba zai iya yi ba a tsaye da a zaune sai a kwance a kwance ya samu lada cike ki shi ma idan kowanne yayi fattaqullaha mastata'tu mun gane da kyau haka wajen abin da ya shafi ayyuka na ibada duk wata ibada da Allah subhanahu wata'ala ce a yi ta ba wanda aka ce sai mun iri ɗaya duka kowane za a kallaci gwargwadon ƙarfinka ne idan kai gwargwadon ƙarfinka la yukallifullahu nafsan illa wusaha mun gane wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum ma yake alaihi salatu wassalam yace sani dai kadai ya hallakar da waɗanda suke kafinku kasratu masaili yawan tambayoyinsu za a ga cewa mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam yadda suka cika yi wa annabi Musa tambaya sannan kuma waqtilafuhum ala anbiya'i da kuma sabawar su ga annabawansu bayan sun yi tambaya din an ba su amsa sai su ce to ba za su aikata abin ba dai ba ga lokacin da annabi Musa mutanen shi suka zo suka ce mishi malam Musa muna cikin yanayi ne wanda yake na rikici wani ne aka kashe a cikinsu ba a san wa ya kashe shi ba wani mawadaci ne aka kashe to kuma yanzu suke so ya roka musu Allah Allah ya bayyana wanda ya kashe wannan mawadaci din na nan Musa ya roki Allah sai Allah ka bayyana shi a gani shi ka fuddo shi cikin jama'a a gane wane ne dan gidan wane shikenan Allah ta'ala sai wa annabi Musa wahayi ce ka ce musu inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara yana faɗa musu haka sun zo sun ce mushi su roƙa sun ce mushi roƙa musu Allah ya roƙi Allah kuma ya ce musu to Allah ya ce ku yanka sa ku yanka saniya da suka tayi sai suka ce atattakhizuna huswa ana Musa yanzu kuma abin da irgiri za ka ɗauke mu ajuha shi annabi Musa ya sun mushi tambaya kuma ya ba su amsa amma kuma da suka ce da irgiri zai ɗauke su da aka rike mu abin yi wa izgiri da mu yanzu malam Musa yanzu izgirin naka kuma akan mu zai kare qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin ce ina neman tsari ga Allah ya kare ni daga in kasance cikin waɗanda suke masu izgiri wawaye jahilai ce ai gaskiya nake faɗa muku kace udu lana rabbaka yubayyin lana ma hiya qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna dhalika fafa'alu ma tu'marun قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاجئ لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون sai suka yi ta yi an ce musu ga zahai su fito ta nan an ce musu ga zahai su fito ta nan wa idh qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allaha jaharatan ka gani mutane annabi Musa sun sun bashi wahala ba annabi Musa ya doki mutane zababbu nashi sun je su su kai hamzari ga waɗanda suka bauta gum- suka bauta wa gumki wajen Allah ya suka ji zancen Allah yana yi wa annabi Musa magana suka ce Musa za abin da muke so da kai in kana so mu yi imani ɗari bisa ɗari da kai shine so muke mu ga Allah da idan mu Eh, imana shine Allah ta'ala ce am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu wa man yatabaddalu kufra bil iman faqad dalla sawa'a as-sabil to waɗanda suke kafin mu yawan tambaya da kuma ya aka ba su amsa sai su saba sai su saba amsar da aka ba su abinda aka ce su yi sai su ki lokacin da mutanen ma'aiki alaihi salatu wassalamu na makka suka ce ya muhammadu in dai kana so mu yi imani da kai sama ɗin nan da muke gani muna so a mana ruwa na zinari ko kuma safa ija allana a safa zahaban dutsen safa wannan da muke gani ɓungureren nan kamar da mana shi dinari mu je mu yi takafta za mu yi imani da kai da Allah ya shuru ya ce tab lalle abu mai ƙarfi ne dutsen safa ya zama to zinari a yi ta kashe-kashe sai mala'ika jibril ya zo mishi Mm, hadisin yana cikin musulun na imam muhammad hadisin abdullahi dan abbas amma yake ce musu shin za ku yi imani inda har aka mai da safaɗin zinari saboda ya sama ma zalika allah bi aziz dutsen safa ya koma zinari wannan abu ne mai sauki a wajen allah ya ce za ku yi imani suka ce kwarai kwa shi ke da ma'aikin roƙi allah mala'ika jibril yanzu ya ce to ga sako daga wajen allah ya ce a ce maka in kana so dutsen safaɗin yanzu zai koma zinari amma ka gaya musu duk wanda kuma ya ce ba zai yadda ba yanzu za a gama da shi yanzu kiyama shi za ta tashi Eh, a gaya musu amma in kana so kuma a lallaba su a tafi da su haka a bar su a yanda suke dinnan wanda Allah ya kaddara ya shiru ya shiru maza Allah ce ina so a bar su haka asta adisu biyu a bar da su in dinga ganin su ina jin daɗi amma aka ce yanzu babu abokan adawa ai tafiya ba ta kyau in aka ce kowa masoyi ne tafiya ba ta kyau amma a ce ga abokan adawa waɗanda suke ba musulmi bane da'awa ta sa sun shigo musulunci musulmai sun karu kenan ya fi a ce kullum kawai musulmi ne kadai a cikin musulunci a ce ga waɗanda ba su fahimci musulunci ba sun shigo musulunci haka ake su mun gane da kyau ya ce a bar su a bar su in ma su ba su shigo musulunci ba 'ya'yansu wanda za su haifa muke roƙon Allah ya sa su shigo musulunci ajin da ma'aiki yake Mm. wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi hadisi na goma an amso shi daga abu huraira Allah tabaraka wa ta'ala ya kare yadda da shi yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace inna allaha ta'ala tayyibun haƙiƙa ubangiji subhanahu wa ta'ala tsaftatacce ne la yaqbalu illa tayyiban baya amsar komai daga wajen bayinsa face dai abin da ya kasance tsaftatacce wa inna allaha amara almu'minin haƙiƙa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya umarci bayinsa muminai bima amara bihil mursalin da irin abin da ya umarci bayinsa waɗanda suke manzannai faƙala ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani ya ce ya ayyuhar rusulu ya ku manzannai kulu mina ɗayyibati ku ci daga daɗaɗen abubuwa ku ci daga abubuwan da muka halitta muku wa amalu salihan ku aikata ayyuka waɗanda suke na gargaru inni bima ta'maluna alim wa qala ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga daɗaɗan abubuwan da muka ba ku su na arziki ku ci daga halalin da muka arzuta ku shi washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun bayan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa haka thumma zakarar rajula sannan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ambata wannan mutumin wanda yudilu safara yake tsawaita bulaguro yake bulaguro bulaguron ma ba na kusa ba bulaguro yake mai nisa wanda yin bulaguro duk wanda yake dan bulaguro ne addu'a shi amsashiya ce kwanan nan cikin karatunmu na riyadus salihina mun karanta hadisin abu huraira wanda yake nuni akan addu'o'i guda uku amsassu ne la shakka fihinna tamkar yankan wuka suke ba kokonto cikinsu yanzu a ciki akwai da'awatul musafir mun gane da kyau a sha'asa akbara sannan kuma gashi da kurcicin gashi gashi da kura-kura ta binne shi wato shi din ba shi da lokacin da zai tsaya ya caje gashin kansa sannan kuma ba shi da lokacin da zai tsaya ya yi wanka hal ya fito fefes saboda shi din mabukaci ne wanda kuma Allah ta'ala ce amman yujibul mudarra idza da'aw wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard gashi kuma a karatunmu na kitabut tauhid na jiya mun kawo ash'asa akbara yana daga cikin alamomi na bayin Allah wanda suke makusanta Allah rubba ash'asa akbara madfu'in bil abwab law aqsama ala Allah la'barahu hadithin Anas dan Malik wanda yana cikin Bukhari yana cikin Muslim mun gane da kyau ya muddu ya daihi ila sama'i sannan kuma yana daga hannayen shi yana meka hannayen shi guda biyu zuwa sama wanda yana daga cikin alamomi wato la dubba na addu'a lokacin da mutum yake addu'a ya daga hannayen shi zuwa sama mun gane da kyau wannan ma yake alayhi salatu wassalam yana addu'a yana daga hannayen shi sama ya rabbi ya rabbi sannan kuma yana cewa ya ubangiji ya ubangiji wannan tauhidi kenan wato yana kiran Allah shi kadai la yushriku ma'ahu ahadan yana ya rabbi ya rabbi wanda waɗannan dai alamomi na amsa addu'a ladubba na addu'a sun cika a tattare da shi amma sai zama wa mat'amuhu haram abincin sa haramu ne wato ba ana nufin yana cin al'alade ba a'a wato dukiyar da yake neman abinci da yake siyan abinci da ita yana samo ta ta hanyar haramun. An gane da kyau irin ko ɗan ta'adda ne, irin ko mutumin da yake ɗan fashi da makami ne, irin mutumin da yake mu'amala da riba, irin mutumin da yake sauransu da ya ga sunan harkoki wanda suke musulunci bai yarda da su ba. Mun gane da kyau wa mata'amuhu haramun abincinsa haramu ne saboda yana nemo shi ta hanyar banza. wa mashrabuhu haramun hakanan abin shansa haramu ne ba wai yana shan giya ba a'a dukiyar da yake samowa abin da zai si lemu da ruwa da kaza duka dukiyar tana fitowa ce ta hanyar banza motsi yake cace yake yaudara yake kaza kaza kaza kaza wa malbasuhu haramun sannan kuma tufafin shi ma haramu ne abin da yake sakawa a jikin shi ba wai tufafin bane zaka gan shi ya saka leshe na mata ko ga ya saka atamfa ta mata wanda wannan haramu ne namiji yayi kamanceceniya da mata yayi shigar mata Allah ta'ala ya la'anci duk namijin da zai shiga irin ta mata kamar yadda ya la'anci macen da za ta yi shiga ta maza mun gane da kyau a'a zai saka tufafi irin na maza ka gan shi da shadda ka gan shi da yadi amma hanyar da ya samu wannan kudin da ya siyi shaddan nan ya siyi yadin nan hanyar banza ce hanya ce wanda musulunci bai yarda da ita ba a nema abinci ta wannan hanyar wa ghudhiya bil haram sannan kuma ya tashi da cin haramu mun gane saboda dama da cin haramu din ya tashi ya baida shi haramu shine rigarsa ita ce tufafinsa shine hularsa shine takalminsa shine abincinsa shine abin shansa shine abin hawansa shine abin zaman shi to fa anna yustajabu lahu ta kaka ne za a amsa mai addu'a shi tare da cewa iktamala iktamalatu shuru sharuɗa na amsa addu'a sun cika a tattare da shi amma min ajli kaunihi la ya'kulu tayyiban wala yashrabu tayyiban wala yalbasu tayyiban wa fa'ala ma fa'ala muni'a min al-ijaba mun gane da kyau saboda baya cin tsarkakeke baya shan tsarkakeke baya saka tsarkakeke ya yi buga-buga da sauransu sai aka hana mai amsa addu'a to wannan haka ka'idar take idan bawa yana so Allah ta'ala ya ƙara mai matsayi a wajensa ya zamanto ya zamanto cikin almukarrabuna na Allah ya zamanto ya kyautata hanyar nemansa ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda yake cikin sunan na ibn maja zala ce ayyuhan nas ittaqullaha wa ajmilu fi talab fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha wa in abda anha zala ce ya ku mutane ku kiyaye dokoki na Allah ku kyautata hanyar neman abincinku dan ba wata rai da za ta mutu ba tare da ta gama cinyewa arzikinta da Allah ya kaddara za ta samu ba ko da wannan arzikin yayi jinkiri khudhu ma halla wa da'u ma haruma gane da kyau wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi to ina ga ya kamata a ce mun taka burki anan gaba da cewa tunda hazo malam Zaidu yana mun alamar lokaci yayi abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana jagora akai ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk